أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه حتى قدره ومداره العظيم وذكر مثله عن عبد الله بن سلام وكعب الأخبار an ambaci misalin irin wannan hadisi ko ko irin wannan magana da aka faɗa da cewa ga wata aya a cikin taura ta yi bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to an rawaito irin wannan daga Abdullahi dan Salam da kuma Ka'ab bin Ba
وفي باب طرقه عن ابن إسحاق a cikin shashin hanyoyin abin da aka rawaito din da dan Ishaka
ولا سخر في الأسواق gaba sallallahu alaihi wa sallama bayan farmato ni a cikin kasuwanni ba ولا متزين بالفحش ba ne a ne da alfasha ba
ولا قوال للخنا faɗar alfasha wani
أسدده لكل جميل a cikin a taurar baje har yanzu Allah yake faɗa yake cewa usaddidu li kulli jamil duk abu mai kyau na katartar da manzon Allah a kansa wannan ku baiwa ce kowa ya dauki ya gurgudan abin da ya dauka a wannan bangaren wanda ya dauki bangaren duka shine sunna rasulullahi Eh, kowa da iyaka gwargwadon jamalar da aka ba shi ta bangaren zaki akwai iya jamalar da aka ba shi ta bangaren kyauta akwai iya jamalar da aka ba shi ta bangaren hakuri akwai iya jamalar da aka ba shi ta bangaren koma mai akwai iya gwargwadon abin da allah ya raba ya ba kowa wanda aka ba shi duka to shine sunnar rasulullahi shi sai ya zama hatimul anbiya ya zama cikamaki ne cikamakin hakuri ne cikamakin kyauta ne cikamakin kyau ne cikamakin juriya ne gaba da shi babu wani abu shi ya tattare komai isa Allah yi masa shaidar cewa usaddiduhu da kulli jamili in dai abu mai kyau ne to inda zaka je ka nemo magariyar tikewar kyan nan to kun shugaban kaunin gaba daya سيدنا رسول الله
وأحب له كل خلق كريم sannan ubangiji ya ce zan ba shi dukkanin ɗabi'o'i masu girma duk ɗabi'ar girma tana gudunsa
وأجعل السكينة لباسه
zuwa ita ce limasin manzan Allah sakina Allah ma ya faɗa wuraren shi ya saukar da sakina ga mummunai to albarkacin manzan Allah ne ita sakinatu ita ce wani irin sinadari da idan Allah ya baka to ka taka matattakalar sanin ubangiji wacce ba ta kewa ka samu alkhairin da baki da iyaka ita sakina ita ce da ubangiji zai baka wadatar duniyan nan kaf ba za ta girgiza ka kamanta da Allah da ubangiji zai ba wa mutum talaucin ƙarshe ba zai girgiza shi ya dubi wani ubangiji ba ita sakina haka ne ita sakina ita ce kogin da in mutum ya shiga baya jin mutum wani Allah a zuciyarsa shine abin da waliyai suke nema da'iman wa abadan a yi ta halwa a yi ta salati a yi ta lafulfuli a yi ta karatun ƙwa'ai bukata ake sakinan nan da sauka mutum ya same ta a zuciyarsa ya ji baya jiran kowa a duniya ina sauraron ubangiji ne kuma ina cin sa a gaban allah to sakina ce to allah ya ce shi ba ɗiga masa sakinar za a yi ba gaba ɗaya ita ce tufafinsa tun daga kan hatar ƙashin kafarsa sakina ce shi kaɗai Allah ya gaya masa
والبر شعاره nagarta kun Allah shi ne shi ne bajin manzan Allah shi ne sha'ar ma'ana in bi ka ji an faɗa annabi to maganar Allah ta ka ake in dai ka ga wanda ya shafi janibin sa mafi suka tuna Allah to shi a ce kamar yadda da ka ga mutum da da kula irin ta kwano din nan da kaya koraye da hoton kaman ganye-ganye a jiki haka sai ka ce wannan soja ne sha'arinsa kana ganin wannan ba za ka yi magana wani limami ba ne ko wani malamin makaranta soja ne kurin masu tsaron kasa da ka ga mutum da rawani da carbi da babbar riga ina zaune to ya ce wannan watakila malami ne ko ne ne to shi da ka ga manzan Allah ta zancen Allah kake to shi arabi
wattaqwa damirahu tsoron ubangiji shi ne kudin zuciyarsa duk a cikin attaura Allah yake zayyana abin da yi wa manzan Allah yadda ya gina shi yadda ya shirya shi
wal hikmata ma'a qawlihi hikima ita ce hankalin bai taba faɗar abin da ma ba hikima ba
was-sidqa wal wafa dabi'atuhu gaskiya da cikawa da alkawari ita ce ɗabi'arsa Allah ka bawa barkacin shugaba sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu gaskiya Allah ka ba mu cikawa da alkawari
wal afwa wal ma'ruf khulquhu rangwami da kuma yin alkhairi ita ce ɗabi'ar ne rangwami afuwa da kuma alkhairi ita ce ɗabi'ar shugaba dauki wannan musaka a zuciyar mu dauki wannan musaka ta ta zama ita ce madubin dubawar mu dauki wannan mizani ya zama shine mizanin da za mu dinga auna kanmu da shi afuwa da kuma alkhairi a ɓata maka ka ce ka yafi a daidai lokacin kuma ka biyo da alkhairi wannan ubangiji ya ce wannan ita ce ɗabi'ar manzan Allah baya ga wannan babu wani abu. rangwame da kuma alkhairi
wal adala siratuhu adalci shine ɗabi'ar
wal haqqa shari'atuhu gaskiya ita ce shari'ar manzan Allah
wal huda amamahu shari'a shari'a ita ce gaban annabi ko kuma ita ce take jagorancin lamarin in dai ka bi shi to shari'a ce ta kama hannun ka za ta sada ta da ubangiji
wal islam millatahu musulunci shine addinin sa
wa ahmad ismuhu sunan sa kenan ahmad da alƙafin annabawa Allah yake fadar wannan wato wani ilimi akan annabi sallallahu alaihi wasallam
ahadi bihi ba'da dalalati
da shi kadai ne zan shirye bayi bayan sun bata da shi kadai zan shirye su ba wani wanda zai shirye su sai shi
wa u'allimu bihi ba'da aljahalati shi kadai ne malamin da na halitta a doron ƙasa da zai koyar da kaunu gaba daya bayan da duk jahilai ne gaba daya su
wa arfa'u bihi ba'da alkhamalati isa zai zo da shi ga babban malami inda duk ɗalibi yake da alƙalami ne da takarda da littafi abinda zai ta gogayya da shi kenan don ya kai shi zuwa martaba ilimi wannan haka duk ɗalibai to da yake shi ne malamin da Allah ya ce u'allimu bihi ba'da jahala da shi zan koyar da talibai bayan sun jahilu sun zama jahilai da shi da zai zo da zai ga shi baya karatu baya rubutu don idan yi karatu ya rubutun kamar ma layin fice da wanda zai koyar ke da aka shi isa kowa kuma duniya sai da takardar nan da alƙalamin nan shi shi kaɗai ne tak ba shi da malami baya rubutu baya karatu shi wanda yake malamin da shine Allah shi kuma ubangiji ta ba su da ala mai aikata duk yadda yake so duk al'amarin da yake inda ma'amuruna da ke yi za a rada nahu an na kula da hukun faya kun to ake da inda aka yi karatun nasa ke nan sai an ji an nemo ta da da alƙalami ko zai ta zama yana ta bita kai ya manta a ba ruwansa da wani ita yi duniya haka kun rabin takarda ba ku amma duk inda ka ga ilimi a duniyan nan da ka bakin sai fito duk inda ka ga malami to ba sunansa malami ba ɗalibi ne mai nema ne daga halaran manzan Allah isa har abada kowa yake a haka to
wa usanni bihi ba'da nukurati da shi zan ambata sunan mutum bayan da ba a san shi ba kana wani loko idan kayo ka zuba kakkifu a kofin manzan Allah yanzu a ji sunan ka iska tana tafiya tare da shi zai mamaye gabas da yamma kudu da arewa yanzu su shehu su jami me ya kama na ambatansu ba manzan Allah ba ne soyayya shugaba ce sun je tudun da ake so a je wajen muhabba shi za ta suka cika duniya tam ba da lasiki da ba ba da komai ba ya sunansa imamu ya ko'ina yanzu na su shehu wajen allahu amma da kwanakwanan na aka rabu amma ta ina sunayen da suka dinga yawo a fadin ƙasan nan da wajen ƙasar haɗa ce soyayyar manzan idan da a ce fitowa ka yi dogon bayani ne a kwamfacin ne ba a samu inda shi ba mutum ne mai iyakacinsa dai a karatun safan nan ita ce mafi yawan magana da yake yi a duniya zauna a yi karatun nan to daga nan ba ba zai ƙara yin komai ba amma hakan nan hakan nan mutane a rana zai mutum dubu su zo wurin nan ka gani usan mai biki ba adan na kirai kuma maza ya ce martabobi ne da Allah ke ta nunawa ga su yanzu ka duba ka duba lungun da shiwa ibrahim garinsa ga nisa ga shi a cikin afirka ne kuma wata nahiya su surkuki senegal amma ka duba yadda Allah ya yi a duba yadda ubangiji ya yi saboda sun hidimta wa annabi sun so shugaba duhun fatar aka manta da shi nisan garin aka manta da shi saboda soyayya annabi shi guda ma ya faɗa ya ce in dai halinka irin namu ne to ɗaukaka ta same shi saboda haka a rike shugaba a so shi a ta hidimta masa wallahi allah ba zai kyale ka ba za ka ga yadda za ku dinga sha'ani da ubangiji da wara kauta kuma a gasgata a cikin abin ba don wani dalili ba ba don komai ba don shi din kurum
wa ukaffir bihi ba'da al-qillati da shi sai in yawaita bayan karanci babu don aka samu manzan Allah akwai taro akwai an rasa shugaba talauci ya zama sai an talauce wallahi da kasawa babu wani lilifi a ciki amma idan aka samu shugaba komai sai komai sai ko kasiru bihi ba adal gillai haka nan shawar zalla wani yake yawan gaya waɗansu wannan dai hanyar tamu ita ce kan magana wani dan uwa ya zo gurin da ke ka gani kai yanzu kai da gwamnati kai sai wa aiki kai sai wa aiki kai sai wa aiki yanzu kuma ka ga ta ce wai ka tsufa yanzu ba ta bukata ka koma ka zama kai ba karatun jarida ba idan ka yamu kai kuma ba wanda yake zuwa ku ce duk wannan abin da ka faɗa haka karfin mu ya kare gaf ba mai zuwa wurinmu ba a sanmu ba shi wai da joni kuma yanzu yaushe zan yaushe zan yi ritaya ne kuma ko kana ganin ni zan yi ritaya ke duk inda na bari yau yau in aka waye gari gobe na bar wannan gurin na tsaya to kuma haka ne haka ne
wa uguni bihi ba'da al'ailati zan wadatar da shi ba'adal ailati bayan talauci ba ka da komai kama Allah hidim kama sai masa hidima to komai ta same shi samu gafara Allah babban make a samu gafara ubangiji maganar kudi da abinci wannan an gama da wannan babu an gama da wannan babu ko ba ka sallah dama da ya halice ka ya rubuta iya abu da zaka ci ko ba ka addini inda shi ya yi ka zai ciyar da kai a bisaɗi na hikimar da na halittar zai ciyar da kai ba wani abuwa isa abin da ya kamata yan uwa mu mai da hankalin mu yanzu da yawa kuna hira da yan uwa da wahala ka ji mutum kuna maganar waɗansu sirrika waɗanda za su ƙara wa mutum haske da kusanci zuwa ga Allah yanzu a na abin kare nema yake yi samu daidai me za a yi a samu samu a samu wadatin a samu a'a ai hanya ce duk abin da ka gani ɗan ka bi hanyar man tsara alar dambi wa tsala haka ke cewa in dai ka gaba ka kai kan abu ba to hanyar ce baka abu ba nan muna magana da malabu na sani ne yake gaya mu wani bawan Allah ya aiko shi gurin shehi ya ce ce ya ce wannan babban bawan Allah ne kuma sai ce ya ce in gaya maka ka ba shi sirrin ya ja ni jama'a su tara wurin ya ce abubu billahi ya bani kunya ku a baka sirrin da jama'a za su taru wurin sun taru mai za su yi maka to kaga wannan dan an ba wa mutum wani abu ya dinga jawai jama'a su taru to in sun taru ne to abin da yake akwai shi ne ka shigarta da hidima annabi sansa da bin sunna to idan jama'a sun zo sai su amfana da kai a lokacin ba kai suke dubawa amma ba ka da hasken komai jama'a sun taru karyanta sai wani ya rade na makamu saboda haka hanyar ita ce wannan ko gane sirrin ta tara dukiya ne mugun yawa to sai ta zo ba za ta yi mata amfani amma idan zuciyarta ta yi kyau shi ke yi ne ibina ɗa'in lahi ke cewa dan adam da izo duniya sai zama kuma wani kamar wawa bai fahimta kai domin abu biyu da arziki da bauta tsananin tsayawa da hidima ta shugaba a kai salatu wa salam to ɗaya yake nema a gurinka ɗaya kuma ya lamunce ma ya ce wannan available ya ba arziki da ruwan sha da abinci da tufafi wannan ya lamunce maka inda ika ba za ka tafi tsirara inda ika ba za ka kwana ba ka ci abinci ba za ka samu kafar da zai tasarrufin da zai ba su to amma yana neman wani abu a gurinka ka tsaya da haƙƙoƙin manzan Allah ka tsaya da haƙoƙin hidima a gare shi to yau kuma sai aka juya abu sai aka koma haikan wancan abin da aka lamunce din shi ake ta nema ba ki ba ne to kaga kuma wannan din kuma da ake neman ya zama ya rauni ya aka yi ɗan adadi wannan kuɗi wannan lissafi ai da kamata yadda ake neman a gurinka shi ne za ka zagi zunta ya kawo wanda aka ba ka aka lamunce maka da ka bi hanyar da ita ka bi nan za ka kawo za ka samu to haka ne
وأجمع به بعد الفرقة kuma da shi sallallahu alaihi wa sallama ne nake haɗawa nake ƙarawa da shi bayan rabuwa
وألف به بين قلوب مختلفة da shi ne sallallahu alaihi wa sallama nake tarawa tsakanin zukata mabambanta zuciyoyi mabambanta Mm.
وأهواء متشتتة da soye-soyen zuciya mabambanta وأمم متفرقة al'ummatai mabambanta kadin to haka ne kaje kaje kaje kasar manzon Allah a gani yau ranar aikin hajji kaje kaje kaga al'ummatai mabambanta kar ka dauka duk wanda ka gani balarabe ne. kar kuma ka dauka duk wanda ka gani bature ne. yare ya fi dubu a wurin kowanne in ya zo ma da'awa yake yi wai kamar shi ne ya fi sanin manzan Allah ne wani bawan Allah nan ya zo zai shiga lifta da wani sai ya tambaye shi sai da ɗa da uba jiya ike gaya mu sai shiga lifta za su shiga gida a hotel ɗin da suka sauka yan wata ƙasa ne ya suka gan shi baki sai ɗan yake cewa da uban nasa da abokan ga wannan ya yi kama da musulmi ku shi ma dama a mutaki akwai musulmi wanda zai yanzu allah suka yadda da ne wannan magana ta damu shi wannan tsawon allah na to shi ma sai da yake mai baki ne sai tambaye su allah da gosu ƙasa kuka su sai suka gaya masa daga ƙasar da suke sai su ban taɓa jin wannan ƙasar ba ku dama ya kama da musulmi a cikin suka dinga dariya da ce to kai hakurin abin da muka faɗa iya to mun fi ku sanin annabi sallallahu alaihi wasallam to haka ne duk shugaba zai tsara wannan a ce yare in ka je fi yawan nan namu na bakaken nan a lokacin aikin hajji sai ka ga ba mu fi sai a yi awa ɗaya ma baka ga baki ba sai ka rasa wai mutum goma sha nawa ne suka zo da tabakake saboda duk babu su wani tsananin yawa duk shugaba ne tara kowa wurin alayhi salatu wa salam
وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس kuma zan sanya al'umma sai ita ce mafificiyar al'umma wacce aka fitar da cikin mutane
وفي حديث آخر ya zo a cikin wani hadisi daban
أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفته في التوراة yake da kansa shugaban ya gaya mana sufar da cikin a taura da kansa wannan safai sun ji daɗi na ji da kansa yake musu bayani a cikin a taura kun ji yadda aka faɗe ni Mm.
عبدي أحمد المختار الله أكبر عبدي أحمد المختار annabi Muhammad yake a cikin at-taura ubangiji yana gaya wa annabi Musa yana cewa abdi bawa na gurin shine Ahmad al-Mukhtar shine bawa na. to sauran kuma ba shine at-taura fa da aka kawo kaga ba ma zan shansa yake ba Allahu akbar
مولده بمكة
a maka za a haife shi inji Allah
ومهاجره بالمدينة wurin da zai hijira shine Madina
أو قال ɗaibata kaza ta gaice nan kamar shugaba ina cewa identity card dina na cikin attaura shine wannan dama ID card ba shine abin da za a rubuta ba dan wace kasa ne kai ina ne mahaifarka ya sunanka wani ya sunan family din da ka fito me naka me naka to shi Allah ne ga- ya fito da nasa a cikin attaura shine al-abdul haqiqi bawan Allah na gaske da shi za ya ce abdi ba cewa yi a hamadul mukutaru abdi da damu ma ta ce mu tsare mu wa muna ciki a sai ce abdi a hamadul mukutaru bawa na kurin wanda shi in in dai gafi shi kenan inda shi zai bauta mun da yadda ake bauta mun za ka iya bauta yadda Allah yake so ne to shi yake bauta wa Allah da yadda Allah yake so bai daɗa ba bai rage ba sai ba shi wannan suna yake mahaifarsa a makani wa muhajiruhu bil madinati sannan wajen hijirarsa kuma a madina
ummatuhu lahammaduna lillahi ala kulli halin al'ummarsa su ne masu goda Allah a kowane hali
wa qala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce الذين يتبعون الرسول الذي يبني على آيتين su ne waɗannan da suke bin annabi wato ma'aiki annabi mai takama da wahayi karanta ayoyin guda biyu
وقد قال تعالى ubangiji madaukakin sarki ya faɗa
فبما رحمة من الله لنت لهم ai da rahama Allah ne ka tausasa a gare su
على آية karanci aya har karshenta قال السمرقندي a samara kanji ya faɗa ذكرهم الله تعالى منته ubangiji ya tunatar da bayi baiwarsa أنه جعل رسوله صلى الله عليه وسلم رحيما بالمؤمنين cewa ya sanya mahaikinsa mai jin kai ga mummunai رؤوفا لين الجانب mai tausayawa mai taushin zuciya
ولو كان فظا خشنا في القول لتفرقوا من da حوله ya kasance mai bakar ɗabi'a mai kaurarawa mai kausasawa a cikin magana da duk sai su watsa gabarin to amma shi kullum yau in su biyar ne to gobe za su zama shida za ta su zama goma citta su zama ashirin kullum karuwa ake yi idan an waye gari da mutum goma yau kafin magariba ta yi an dawo sha biyar idan an waye gari da sha biyar kafin magariba ta yi an zama talatin to haka haka
ولكن جعله الله تعالى سمحا ya dai ubangiji ya sanya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mai saukin kai سهلا mai sauki دلقا sakakke برا nagartacce لطيفا latifi ne haka Allah ya sashi wannan aka baka guda daya samfu sai ka cika duniya ko ina ya ta ambatan ka ai wannan mai saukin kai ne. wani ya dau daya a ce baro ne mai alheri to shi a lokaci ɗaya in zai mu'amala da kai da duk sufofin zai maka mu'amala ya sa mutum sai idan ka kyarma ya ce ba dai rai ne- ni ni da na sallama maka ma dan a kashe ni ne a kanka na sallama ma haka wani sahabin ya ce har in zo har in mutum a cikin jazaba yake a cikin ma'aikata haka suka dinga samun kansu haka kurun mutum yana gida sai ita so ya bazamo ya dawo ya zo ya zauna lafiya a tuno ka ne kurin na sake dawo shike na bi zaman wannan ya zo ya kwale idar sai na kallon ba ɗanɗautawa ya kake ta kallo na ba ka ɗanɗautawa ka sauƙaƙa wa kanka a ina gida ne ina kwanci kawai sai na tuno cewa akwai mutuwa tana ne ban san kuma ni ran da zan mutuwa ga wannan kyan zafi na ta dole in zo in ta kallon ka saboda kan mutuwa ta zo ta same ni idan aka tashi alkiyama ba mu ba ganin ka saboda mukamin ka saboda kuna ganin abin da yake naki a tare da shi to shi ne har Allah yake yake da Allah yana rarrakin su ku yi hankuri eh eh, wanda suka yi imani da Allah da manzansa Allah ya fa ulai fa man yi Allah wa rasulahu kaga fa hakuri ake ba su Allah ne ke ba su hakuri man yi Allah wa rasulahu fa ulai kama alladhina an'ama Allah alaihim min an-nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa sunna ulai ka rafiqa hakuri yake ba su hafan dan su samu su samu ta danda kan da ya suna samun lififi a zuciyarsu amma ba haka wani ba zai tafi ba hayyar mutu to هكذا قاله الضحاك ga haku ne ya faɗi wannan وقال تعالى ubangiji malaukakin sarki ya ce وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم haka شهيدا nan muka sanya ku wasaɗan al'umma matsakaiciya akwai wasaɗiya a tare da ku da ta kunu shuhada a alal nas don ku zaman to shaidu ga mutane duk mutanen sun yi al'umma annabi ku za ku mutu shaida wa yakuna rasulu alaikum shahida babban annabin shi kuma ya muku shaida
قال أبو الحسن القادسي abul hasan al-qabisi yace
أبان الله تعالى فضل نبينا صلى الله عليه وسلم وفضل أمته بهذه الآية ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bayyana fifikon annabin sallallahu alaihi wa sallama da fifikon al'umman nan tasa a cikin wannan aya
وفي قوله في الآية haka الأخرى nan kuma a cikin faɗin ubangiji cikin wata ayar daban
وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس a cikin wannan don annabi ya zamanto dalilin da isa ne haka don shugaba ya zama mai shaida ne a kan ko kuma ku zama masu shaida a kan mutane
وكذلك قوله تعالى sannan a cikin faɗin ubangiji maɗaukakin sarki
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد to ya kake ganin abin zai zama ya rasulallah yayin da muka zo kowace al'umma da mai musu shaida waje ina duka ala haula shahida na ce ka zo kai kuma kai musu shaida haifa duk al'ummar duniya duk al'ummatan duniya da annabawa idan Allah ya ce da annabinsu ka kai sako zai ce na kai ya kira al'umma ce me yasa kuka saba mana ya ce ai ba wanda ya zo kawo aiki ba wanda ba mu ji sakon ka bane isa sai annabin yana so ce to kaji waye shaidar ka akan ka kai sakon kaga fa Allah ne yake shi zai ce ubangiji da zai ce ubangiji aka fi mu sanin kai ka yake ni wani shi da zai faɗa wannan ba dama sai ce a'a ni al'umman manzan Allah ce za ta yi min shaida sai a kirawo al'umman manzan Allah yaya kun yadda da nuhu ya kai sako sai mu al'umma annabi mu ce kwarai ba muna karanta qur'ani ba inna arsalna nuha ila qaumi الله to ya kai sakon ubangiji الله sai Allah ya ce to kai ne da gaskiya ka tsira to duk sai mun game wa kowace al'umma shaida sai ubangiji ya ce da sai da anbiya ne ka yarda da bi shaidar da aka yi an ba ka yarda ba duk sai na kona su gaba da su ka yarda ya ce na yarda eh wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda sarauta ce ba yakan kalma ba ce Eh, girman ne ba karami ba ne isa bayan Allah waɗanda suka narke a cikin sansa kullum irin waɗannan haƙaƙiƙu da waɗannan nasoshi suna kewaya musu a zuciya ba sa ganin motsin komai a duniya komai girmanka da mukaminka in dai na wannan filin ne tausayin ka suke ji. domin suna ganin akwai wata martaba da ƙuranta ma baka taɓa gani ba ɗigon ƙwayar zarra na wannan martaba ba su san ta ba to haka ne ba ko wani abu bane shine wannan daraja ta ne hmm to ji الآية karanta aya har karshen da وقوله تعالى وسطا أي أدولا خيارا da Allah yake wa kazalika ja'alnakum ummatan wasadan to wasadiyyar shine ku kasance masu adalci kuma zababbu
ومعنى هذه to الآية ma'anar ita wannan aya وكما هديناكم فكذلك خصصناكم kamar yadda muka shirye ku to haka nan muka keɓance ku وفضلناكم muka fifita ku لأن جعلناكم أمة خيارا ta أدولا hanyar da muka sanya kuka zamanto al'umma zababbu waɗanda suke masu adalci لتشهدوا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام على أممهم don bai wa annabawa shaida bisa ga al'ummatansu ويشهد لكم الرسول بالصدق cikamakin annabawa shi kuma yi muku shaida da gaskiya
قيل إن الله جل جلاله إذا سأل الأنبياء an ce idan ubangiji mai girma da ɗaukaka ya tambayi annabawa هل بلغتم kun kai saƙon da nake ku kai فيقولون نعم za su ce kwarai mun kai ya ubangiji وتقول أمم sai al'ummatansu sai su dinga cewa ما جاءنا من بشير ولا نذير inda jahannama tana haƙoro sai wallahi ba wanda ya ubangiji a wannan annabi da ya a gaban zaki ko tsoron ƙaryan nan ba su ji ba saboda suna ganin wannan shine abin da zai tsaratar da su da kawo hanzari kyakkyawa da kuma ƙarya suke yi annabawan sun kai sako annabi baya koyi sakon ubangiji Mm.
فتشهد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على sai الأنبياء al'ummar su gaba sallallahu alaihi wa sallama sai su shaida ga annabawan su ce ya ubangiji sun kai
ويزكيهم النبي صلى الله عليه shi وسلم kuma shugaban mu sai ya ce al'umma ta kai gaskiya haka
وقيل معنى الآية wata maganar aka ce ma'anar ayan nan إنكم هجة على كل من خالفكم kudin nan al'umman manzan Allah hujja ne akan duk wanda isa'a da ku والرسول صلى الله عليه وسلم هجة shi عليكم kuma shugaba sallallahu alaihi wa sallama shine hujja akan
أكاه السمرقندي azamara tanji ne ya hakaito wannan وقال تعالى dan biji madaukakin sarki yace وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم kai bishara ga waɗannan da suke imani cewa suna da ragaye na gaskiya nan ga ubangijinsu قال قتادة والحسن وزيد بن أسلم ta da al-hasan al-basri da zai dan aslama ne suka ce قدم صدق هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم cikin wannan aya da ubangiji ya ce an na lahun kadamun sirikin to kadamun sirikin shi ne annabi muhammad
يشفع لهم da zai cece su
وعن الحسن an أيضا karbo daga alhassan albasari har ila yau هي مصيبتهم بنبيهم shi ne zai kadamun sirikin allah yana nuna musu cewa shi ne jarrabawar da za a yi musu da shugaba yana cikinsu suna jin daɗin ganinsa farin ciki ya isa musu ba sa jin tsoron dare ba sa jin tsoron rana ba sa jin tsoron karamin masifa da babba rannan kuma sai sai sai ya fita daga cikinsu ya kaura ya koma ga Allah wannan musibar da tashin hankalin shine kadama sidikin kenan rigaye ne ya tafi ya ya rigaye gabaninsu to wannan fitar da i daga cikinsu ita ce musibar kansu alam ana tare da wani naka abokinka makusancinka ran da irin su sai ka ji tagin hankali ko matarka ko wani na kusan makusancinka ko mahaifiya ko mahaifi sun tafiye ka ji tagin hankali to ya kake lissafa yadda sahabbai suke ran da suka ran da shugaba iya fashi halin da suka shiga da imuwar da suka shiga duk zaucewa suka yi gabatarsu suka rasa ina za su sa kansu sai da sai na abubakar ya zo danga jan ayoyin nan saboda ya dinga baki daya idan shi ma fai ya narke to fashi ke ba wani abu da za a yi amma kaga tahowar da i ai babu wanda i kalla da izo sai da i shiga ciki cikin annabawa an lullube fuskarsa sai ya buɗe ta sai ya ga sha'anin kyau da bai taba ganin irin wannan ya ce ɗin ta hayyan wa mai yitin ya rasulallah ya sumbaci burke shugaba hali yana ɗaukar sa amma saboda ganin takobin hannun umar ɗan haɗari aka yi sake fitowa ya karɓe takobin ina jan ayoyi amma muhammadin illa rasulu kan halat min qablihi rusul afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين sai na umar ya ce billahi lalli ɗaukari a sannan aka saukar da ayar nan ko sai da na abubakar aka saukar wa da ita iya manta da ita yi haka idan da gawo ayoyi ina kuma tsaya musu man kana ya abu da muhammada inna muhammadan kad mati wa man kana ya abu da allah fa inna allah hayyul la yamut makami ne na baka'i wannan haka nan hawali iri iri waɗansu daga nan aka ɗan samu sauƙi-sauƙi a tare da su haka haka kowanne da wannan jalalar hukuma ga Allah a zuciyarsa da rashin ganin su da za ta manne sallallahu alaihi wasallam so wannan musibar da za su shiga ita ce Allah ya gaya musu yau bashirin ladina amu anna lahum qadama sidiqin eh riga'i ne amma dan ya tafi kamun gida ne a gare ku ai share muku hanya zai son ku zo وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أبو سيد الخدري ألا يدري هي فلا هي شفاعة نبيهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيني تيتن ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم زي شيني كدم ملك
هو شفيع صدق عند ربهم شيني زي تيتو نغسكيا نغا أبنجزن سو وقال سعد بن عبد الله الدري سهل كان عبد الله التستري يا فلا هي سابقة رحمة أودعها في سيدنا محمد صلى الله عليه wata وسلم magabaciyar rahama ce wacce ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ajiye ta a cikin shugaba sallallahu alaihi wa sallama وقال محمد بن علي الترمذي Muhammad dan Aliyin at-Tirmidhi ya faɗa هو إمام الصادقين والصديقين shugaba shine shugaban masu gaskiya da siddiqai
الشفيع المطاع kuma shine ash-shafi'ul muta'u wanda yake mai ceto wanda za a bi shi a ce an kace ta din an yarda
والسائل المجاب to shine wannan wannan sai an yi ash-shafi'ul muta'u anan duniya da gobe al-qiyama as-sa'ilul mujab anan duniya da gobe al-qiyama yace ayi kafin ya faɗa din ma sai ayi to سيدنا محمد صلى الله عليه shine وسلم shugaban sayyidina Muhammadu sallallahu alaihi wasallama حكى وأنه السلمي as-sulami ne ya hakaito wannan daga gare shi to wannan gabar sai mu tsaya kan wannan dan idan mun dawo sai mu tashi al-fasal salis yawa kaga ba sai ana ta neman guraren da za a za a tashi ba to muna godiya da Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga al'amura iri daban-daban da baye-baye da yake yi a gare mu mun gode masa za mu rufe makaranta a yau saboda sha'anin maulidi ma sha'anin maulidi ya karfafa da yawa sha'anin maulidi kamar yadda muke karantawa yanzu shugaba muhimmi ne a gun Allah shugaba shine muradin ubangiji yanzu sha'anin maulidinsa wannan abin da ya fi ƙarfin ka ce ma ka ce wai wani ɗan adam ne ya shirya wannan abu wannan aikin Allah ne haka Allah yake so a zauna a yi ta yaɗa sunan manzan Allah a yi ta girmama shi a kiyaye nasihohin da za mu bayar da ‘yan uwa waɗanda suke yin tararruka na maulidi shi ana yin taron maulidi ne ta azimin rasulullahi shehu radiyallahu anhu ya faɗa ya ce babban dalilin da isa muke yin maulidi shehu ibrahim ba ya ce shi maulidi samara ce wani amfani ne da soyayyar annabi take haifar da shi don haka dole ne duk zamanin da za a yi shi to a kiyaye ƙa'idoji da haƙoƙi kada a kita alfarman manzan Allah idan an yi haka to ba za a samu sirrin maulidi ba an an zo gun maulidi a yi shi tun daga farko har ƙarshe da niyyar girmamawa ga annabi duk abin da za a yi kuma a yi abin da zai yadda da Allah da manzon Allah a zauna a girmama shi a karanta sirarsa a karanta yabonsa ‘yan uwa a nutsu a zamanin ambatan annabi ba a hayaniya za ka je wajen wani maulidi sai ka ga kawai shi wanda ya gyara maulidin bukatar su an an taru a ta fito da abubuwa ana raba mutane ana zancen shugaba kuma ana hayaniya wannan kayi laifi da za ka dace ma da gaskiya maimakon wannan da ba taron ka hada ba kurin ka fito bakin titi ke ta raba mutane abin da ka tsada gaba amma ka'ida idan an zo wajen karanta maulidin annabi nutsuwa ake yi a yi shimfiɗu kowa ya zauna a cikin nutsuwa a karanta sirar manzan Allah a karanta tarihin shugaba a faɗi ayoyi da hadisai waɗanda suke bayanin girmansa a faɗi dukkanin taƙallubatu nasa gwargwado yadda yi a duniya da irin akhlaq nasa ɗabi'o'insa don mutane su su koyi da shi to a nan sai a dace da arziki babba shehu ibrahim radiyallahu anhu ana jin dai al'ada yadda yake maulidin idan ya fito ya zauna yakan ɗauki alburda da tsoma ja ina ja ana ya yi diwani fa diwaninsa ya haɗi alburda sau miliyan amma sai ɗauko alburda yana ja ana yi masa an shi sau da yawa ma an ce in yana yi kuka yana taso man yake minti talatin yana kuka ya ta kuka ya ta kuka saboda tsananin begen manzan Allah muna ganin maulidin shi abul fatih radiyallahu anhu ta ga yadda yake shehi nan yayi mana maulidi mun ga yadda haka da yayi yayi akwai dan uwa da yake zan kawo maka raguna guda ɗari shanu ɗari komai ɗari zan kawo ya to me kenan kai kuma shine ka gama biyan hakkin annabi kenan a wuyan ka ka yanka ba kai musu kuma yau za ka iya abin da za ka iya ka ji wannan rijiyar ta fi karfinka da sau da ka kai iya gwagwarin ikon a nutsu ka kaddara cewa kana yin ta'azimi ga annabi muhammad duk inda ake faɗarsa yana halarta gurin saboda haka a kiyaye kuma mutane masu waɗanda ake gayyata su guraren maulidi a dinga karanta abubuwan da suka inganta suka tabbata har a dinga ɗauko tubali mai rauni ana so a gina katangar a girman annabi wadda ta dinga kadan abin da aka yi da gurin malamai wanda aka karanta a littafai kuma warifi na gaskiya da zai zo maka ya ka faɗi shi a hakkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon ubangiji da ainihin harshe na tabarruki dukkan waɗanda za su yi maulidi Allah ya ba su sirrin wani maulidi inda duka za mu je wajen maulidi Allah ya sa mu je lafiya mu dawo lafiya muna roƙon lila suka fa uku da wannan niyya ila bin nabi Thank you. karanta hankuna Allah shaidu اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وسلم الله يساك وشيد الخير الله يساك مثل الخير الله يجدك مثل رحمه يجيب الله يتيمك مثل ya kara masa jagoranci inda za mu je za mu fita za mu shiga Allah ya mu shiga lafiya Allah ya mu shiga lafiya Allah ya sa dukkan guraren da za mu yi taron maulidi mu samu hasken manzon Allah Allah ya kara wa wannan gari na mu albarka wanda da yake da himmar yin maulidi Allah ka taimaka masa Allah kore masa abin hidima Allah kore masa abin yin hidima barka shugaba sallallahu alaihi wasallama Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya kowa a nan da bukatar sabon Allah Allah ka biya masa kowa a nan da abin da yake da damuwa da ke a zuciyarsa Allah ka yaye masa albarka sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam karanta da karbi akun da niyyar haka kafa da عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا عليما بالأوقات نجنا مما نخاف يا عليما بالأوقات نجنا مما نخاف يا عليما بالأوقات نجنا مما نخاف اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداله العظيم مغبا تم الله غافر كم من دك مكرسة الله إرحم قبرهم الله سنيا قبرهم زمدو سين الجنة البركة شو غوا صلى الله عليه وسلم الله سبحانه نام زوا البركة شو غوا عليه الصلاة والسلام Thank you.